الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله za a ci gaba da darasi na ƙarshe a wannan littafi kifayatul awam fil buyu'i abin da yake ya shafi kasuwanci mun kwana muna nan cikin alkhatima mun kwana a baiti na 186 za mu tashi baiti na 187 darasi na 16 kenan littafin ashekhu abdullahi rahimahullah yake cewa suhulatun fil bai'i wa shira'i shimatu ahlillahi al-asfiya'i min hantizaruhum ala man aisara مع التصدق على من أعسره قد اقتدوا بأحمد الختام للأنبياء أكرم الأنام قد انتهى بحمد ذي الجلال عام رشيد آخر الشوال منظومنا كفاية العوام وأفضل الصلاة والسلام على محمد مع الأصحاب ما قرأ القارئ للكتاب to malam ya ce suhulatun sauƙaƙewa filbai'i wajen sayarwa wa shira'i da saye to shi matu alama ce ta ahalillahi mutanen Allah e, in za ka sayar ka yi sauƙi in za ka saye kuma ka yi sauƙi e, ba mai sayarwa ɗaya zai sauƙi ba kowa ana neman shi da mi wannan alama ce ta mutanen Allah al'asfiya waɗanda suke zaɓaɓɓu a gun Allah don haka ba a son ɗan kasuwa ya zama mai tsanani a haƙƙin kasuwancinsa ɗan gane? yawwa saboda annabawa sauran waɗanda suka bi tafarki irin tafarkinsu to sauƙaƙawa suke bi don wani abu da ya shafi mu'amala ta a saye ko a sayar to ba sa tsananta ma al'umma ta yadda za a waye gari kowa na kuka da su za ka yi ta ganin irin wayannan 'yan kasuwa ba su da nasiha wannan bai kamata ba shi wani ya ɗauka ko tsanantawan da saka abubuwa masu wahala kamar shi yake jayo arziki to shi kuma arziki abinda ake so albarka karka damu da waya taro da yawa a damu da abinda ka samu Allah ya sa mai albarka sai ka kobe da yawa sai ka ga ya amfani amma in ya taru ya taru ya taru Allah ya zara albarka to sai abin ya zama mama azaba ga dukiyar amma kuma tana azabtar da kai za ka yi ta ganin irin waɗannan masu kuɗaɗen to wannan yana daga cikin abin da wasu ba su fahimta ba yi ƙoƙari duk abin da kake to kalli albarka kaka kalli yawa yawa ko a yi sauri a tara ko a yi kaza kaza kaza da sauransu wannan duka duka rashin tunani ne shi yasa al'imamul bukhari ya ƙulla babi a littafin shi babun fi suhulati was samahati fi shira'i eh wannan fi sahih al-bukhari babe da yake karantarwa an so a sauƙaƙa eh ka a tsananta a wajen saye da sayarwa har ya kawo wani hadisi hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallama wata yake ba da labari cikin al'ummomin da suka gabata lokacin da ya zo rasuwa mala'iku na mutuwa suka zo karɓar ransa da suka zo karɓar rayuwarsa a sai suka ce da shi ka taɓa yin wani aiki na alkhairi ya ce to in dai akwai shi guda ne shi kaɗai ya sani a duniya duniyan nan allah ya yarwata masa yana harkar kasuwanci da mutane tsakanin waɗanda ake ba bashi da sauransu ya ce to yana da yara da yake wakiltawa abin da yake gaya musu in kun je karɓar dukiya ta wajen wane kar a tsananta masa eh in ya nemi ma a ƙara masa koda yana da halin biya to a ƙara masa lokaci in kuma aka bincika bai ma da kwata-kwata to ko yahi masa sai suka ce to Allah ya ce saboda wannan kai ma Allah ya yahi ai an gabarta maka tunda kai ma kana kana yin mutane abu abu eh yace to shi in akwai wani aiki na alheri shi ya sani ce to wannan shine zai kai ka aljanna to haka yake Tami. a to ai guda dai za ka yi ko dai ka ce ka yaye ko ka ce ya mai da ba abinka to ai niyya guda ake eh to ai in ka kana iya ba su shikenan to gashi nan wane in ka bada shikenan in baka bada ba na yahe ba ko ba haka ba eh kai niyya guda tun farko wane in ka samu hali ka mai da mai in baka samu ba na yahe ma to shi ne to ai ba a ce dole ka bada ba an so ne musahabbi ne ba dole ba ne to ai shi bai san kaya he bai ba ko ya sani to wannan can tsakanin kana da Allah shi baka yahe mai ba dan baka faɗa mai ba shi ai ka ji abin da ya kai yara ne yake gaya wa in kuka tafi wanda ya nemi a ƙara bai lokaci ku ƙara masa wanda kuma bai da ku ce na yahe mai to ga aka so ko ba haka ba suka ce to wacce ka bai a wanda ya sa ka yi sai ya gaba eh tun da haƙƙin ka ne dama an ce musu habbi ne ko ba haka ba shi ba da bashin ai ba dole ba ne sai ka ba mutum bashi ganin damar kare musu habbi ne amma in ka bada saboda Allah to za ka samu lada in kuma ka jinkirta mai to shi ma za a baka ladan jinkirin in kuma ka yahe mai to za a baka ladan bashi za a baka ladan sadaka kuma in kaga ai kai ke sama to wasu laifinsu ne saboda suna ɗauka ba su da niyyar biya to kuma kaga wannan shi kuma haramun ne shi ma yana da nashi babi to sharaɗin cin bashi ka ci da niyyar biya kuma ka ci abin da kake iya biya an gane in baka taɓa rika dubu ɗari ba kuma baka da hanyarsu to bai halatta ka ci bashin dubu ɗari ba cin bashin haramun ne ko ka ci koda an baka to za a rubuta ma zunubi yawwa sharaɗin cin bashi ka ci abin da kake iya biya kuma ka sa niyyar tsakaninka da Allah za ka bi za ka maida to in ka samu kuma kan maida kuma kana da lada eh kila ya yi alkawali da kai ƙarshen wata ƙarshen watan na yi kuma sai ka zo ka maida to sakamakon wannan cika alkawalin da ka yi to za a baka lada shi ma wani babe ne na sauwaƙawa ɗin na shi a suhula ɗin eh to amma wani kaga yana da biya halin biya sai ya ƙi biya shi ko mai kaya yana da buƙata sai ya ta mai yawo da hankali ko ya kashe wayoyi ko ya bar gari ko ya canza hanya to wannan shi kuma zalunci ne eh matsalul gani zulmun a sosai kwarai da gaske to shi yasa gaga ba ma kowa in ka san mutum dan rage ma nan ka ba shi in kana da kuma niyyar kai sadaka sai ka bashi sadaka ko kyauta kana da lada ko ba haka ba to wannan shine minha daga cikin sifofin mutanen Allah intizaruhum jinkirinsu alaman aisara ga wanda yake da yalwar biya Eh, shi ka bashi bashi kuma yana da damar ya biya amma sai ka cewa da tahi na ƙara ma shekara guda to ana son haka a an sawa ƙabai tunda yana yiwa lokacin yana da wata lalura da kuɗin nan da zai baka ko ko kuma ya zo ya ce maka tuwa ne bisa ga alkawali da muka yi ga kuɗin na samu amma da Allah yana sake neman wata alfarma a ƙara aramin lokaci saboda akwai wata illar lura da ta bujiro sai ce babu komai an ƙara ba to wannan shi ma lada ne eh kaga yanzu yana da yalwa tun da ya samu ma'a tasadduki tare da kuma yi masa sadaka alaman a asara ga wanda shi ya kasa biya an so in kana bin mutum bashi har ga Allah bai da abin da zai biya bai samu ba to ka yahe mai ka ce na na yama sadaka an gane eh shi an kafa da su eh amma abin da yake wajibi kai mai jinkiri a ka'ida baka cewa ko akwai ko babu sai an ban dukiya ta ba a yan haka nan saboda wa in kana zo usratin ba sai to in mutum bai da hali to wannan shine matakin farko shari'a ta ce dole kai mai jinkiri an gane eh amma abin da aka fi da so wani ta yi an yahi ma eh to wannan kurakure ne sai dai in an tabbatar da yana da hali to kaga wannan irin shi ake kai wajen hukuma da a kwato maka haƙƙinka amma in kana da yaƙinin bai da su bai da hanyar su to kai shi wajen hukuma don ka kwaci haƙƙin ka zalunci ne to ana ba da babu a ba a yi hagada eh jinkiri ake masa ba a kai wajen mutum hukuma sai in shi ya nuna wani nau'i na zalunci to wanga bai da bai da ne to bai da ana ba da babu eh to wannan haƙƙinsa ne eh in bai haƙƙi magana mai kyau wannan tsakanin shi da Allah Allah zai kama shi amma dai kaka ce ko akwai ko babu kai babu ruwanka ai kai baka san babu ba a ba ya haka nan eh me yasa saboda asala ai kai ka yarda da shi shi yasa dukiyarka ta shiga hannunsa tun da bai da don mi da za ka abin nan za ka matsa masa musulunci ma bai neman ka ka zo da abin da ba ka da shi yasa aka ce fattakullaha mastata'atu duk abin da ba ka da hali ba ka da iko to musulunci ya ce bai dora maka ba to haka hukuncin yake hatta mu'amala ta yau da kullum kana bi bashi to ka bai a hankali a sa hikima in shi kuma yana da halin ya biya ya biya to wannan kaga zalunci ne matsalul gani ya zulma a duk dau kuma su ahalullahi din nan da aka ce ga sifar su hakika sun yi koyi bi ahbada da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alkhitami wanda yake cika mako lil anbiya ga annabawa shi ma annabi sifar sa kenan kaga hakan shine sunna akaramil anami shine mafi girman halittu gaba daya sallallahu alaihi wasallama garinta to manzumo na gaya can ƙasa waƙenmu da muka sa mai suna kifayatul awami abinda yake ya ishi awamu ga mai gari jahilai to wannan littafi ya ishe su fil buyu'i game da hukuncin saye da sayarwa to kadinta ha to ya riga ya zo ƙarshe bihamdi tare da godiyar ziljalali ma'abuci girma shinewa Allah subhanahu wa ta'ala Amar Rashidin na kammala rubuta wannan littafi shekarar Rashidu e shekara ta Rashidu to ramzi ne zuwa ga hisabi e shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu shi ne Rashidi saboda ra'un tana da ɗari biyu shinun tana da dubu ya'un tana da goma dalin tana da hudu in ka tattara shi ne dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu kaga ashe ya rubuta littafin tun kamin masu su fara jihadi tunda sun yi jihadi a wace shekara miladi ka kawo ana magana hijiriya kana magana 1804 eh a dubu ɗaya da ɗari biyu da sha takwas eh kaga kenan saura shekara hudu su yi jihadi ya rubuta wannan littafin suna cikin littattafansa na na farko-farko kenan rahimahullah akhirar shawwali ƙarshen shawwal wa abdalus salami mafi falalan wa abdalus salati mafi falalan salati wassalami da aminci to ala suna bisa ga ko su tabbata akan muhammadin annabi muhammad mal ashabi tare da sahabbansa kuma salatin ya ci gaba da dawwama ma matukar alƙari'u mai karatu ƙara'a yana karatu lil kitabi ga littafi mana matukar ana samun ɗalibi bai karanta littafi ko malami to salatin ya ci gaba da tafiya kaga har abada ke inda duniya na nan ba a yi tashin kiyama ba to babu ranar da za a ce ba wani wanda yake buɗe littafi ya karanta to shi ne ƙarshen abin da ya rubuta wa su amawa asali su ya rubuta masu ya rubuta musu wannan littafi saboda su san hukunce-hukuncen saye da sayarwa saboda su nisanci cin haram ko cin riba a wajen kasuwanci su kuma almajirinsa muhammadu bello shi ma ya rubuta wani littafi takaitacce mai suna takaribu masailil bai shi bai yi shi a waƙe ba ya yi shi ne a zube haka to shi ma za a samu lokaci sai a sai a karance shi zai zamo kamar takaitawa ga wannan shi bai da yawa za ka iya ma haddace shi yan shafuka ne haka sai dai kuma wannan waken ya fi sauƙin harda kaga baiti ne bai kai 200 ba 192 eh kaga ko da kullum baiti ɗaya kake haddacewa to kaga ba a shekara ka haddace shi Allah ya saka wasu da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله سيدة ليكم داب to sai a duba